نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه وراقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله فقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرارات لإجراءات عسكرية ضد وطننا نيجيريا إذا لم توقف ما وصفه بقتل المسيحيين وقال رئيس الدولة وقال رئيس دولة نيجيريا مسلم ونائبه مسلم فهذا يبين ما في قلبه من بغض المسلمين والإسلام فحسبنا الله ونعم الوكيل واعلموا يا عباد الله أن الكفار لا ي... أن الكفار لا يزالون في محاولة قتال المسلمين ظاهرا وباطنا ما دام لهم السعة والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال ربنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين عباد الله لا تخافوهم توكلوا على ربكم لا لا تخافوهم توكلوا على ربكم وتمسكوا بدينكم فالله ناصركم وكافيكم شرهم ومكرهم والعاقبة لأهل التوحيد والكفار يريدون أن تكونوا على ما كانوا عليه من الشرك من الشرك من عبادة غير الله وإضافة الولد إلى الله أو تعدد الآلهات ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منه أولياء عباد الله إنما إنما يعطيكم الكفار إنما يعطيكم الكفار من التمويلات لدعم الجانب التربوي أو جانب الصحي أو جانب الأمن لا يعطيكم إياه سدى إنما يعطيكمه لغرض معين عندهم لذلك حذر الله تبارك وتعالى من اتخاذهم بطانا يقول رب العزة والجبروت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدانة من دونكم لا يعلونكم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم, وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أيها المسلمون يا عباد الله لا تتمنوا حدوث القتال لا تتمنوا حدوث القتال ولا تتمنوا إشعال النيران القتال والحروب والفتن فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد أخرج الإمام مسلم في باب كراهة تمني لقاء العدو قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهاذم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين ومع ذلك يا عباد الله لا تخافوهم والله سيخوفكم سيخوفهم بكم والله يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت وأعطيت الشفاعة وكان نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عباد الله لنتوجه إلى الله عز وجل بقلوب واثقة ونفوس مطمئنة ورغبة صادقة بلا يأس ولا قنوط راجين مأملين في أن يؤمن بلادنا اللهم أمن بلادنا يا رب العالمين اللهم أمن بلادنا بالأمن والسلامة ألا وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لم يع... لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق زعيم الدولة اللهم وفق زعيم دولتنا لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على طاعتك وسدره في أقواله وأعماله يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكه وجله وأوله وآخره سره وعلانية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin wanda suka biyo baya ya ku yan uwa ku duk tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da lahira ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da manzanci ka wakilta shi akan aikenka ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da sahabbansa ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa lalle yana daga cikin abinda wato shugaban kasar Amerika ya ainihin nuna wa Najeriya ya da cewar lalle zai dauki matakin kawo wa Najeriya wato ainihin hari ta hanyar sojoji ko wato karfin tsaro ga ainihin wannan ƙasa tamu ta Najeriya matukar dai abin da ya siffata shi da cewa ana kashe kiristoci bai wato ainihin ba a daina ba daga cikin manganinsa yake cewa shugaban ƙasar najeriya musulmi ne mataimakinsa ma musulmi ne to wannan zai bayyana maka wani abu daga cikin abin da ke cikin wato zuciyarsa ba don haka mai kawo maganar cewa shugaban ƙasa musulmi ne mataimakinsa musulmi ne kenan wato ainihin babban al'amarin shine wato ainihin adawa da musulunci da kuma ainihin musulmai hasbunallahu wa ni'mal wakil ku sani ya ku yan uwa lalle su fa kafirai ba za su gushe ba suna kokarin wato yakar musulmai ba a fili ko kuma a boye matukar dai sun samu dama to lalle sai sun yake ku ko kun sani ko ba ku sani ba ta hanyar da kuka fahimta ko ma ta hanyar da ba ku fahimta ba Allahu tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa suna tambayar ka dangane da wato wata mai alfarma watan rajab yin yaƙi a cikinsa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su yin yaƙi a cikin watan rajab al'amari ne mai girma kuma wato ainihin hana mutane tafarkin Allahu tabaraka wa ta'ala wannan al'amari ne mai girma kafircewa Allahu tabaraka wa ta'ala al'amari ne mai girma hana mutane zuwa masallacin harami al'amari ne mai girma korar mutane daga cikin harami shi ma yana da girman sha'ani a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa amma ai shirka akan ƙasa wannan yafi girma fiye da ainihin wato ai kisa kashe mutum ko su kawo hari matuƙar dai za su hana ku addini to ainihin wato yin shirka ɗin ya fi muni fiye da ainihin yaƙi ɗin ko kawo hari ɗin allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ba za su gushe ba suna masu yaƙarku ba suna ƙoƙarin yaƙarku har sai sun ga sun sauƙe ku daga wannan addini na addinin musulunci matuƙar dai sun samu damar haka sai dai in ba su samu dama ba ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda har mutuwa ta zo ta dauke shi a cikin ku wato duk wanda ya sauka daga addinin sa yayin ridda har mutuwa ta dauke shi to lalle ko shakka babu wannan ya mutu yana kafiri kenan irin waɗannan ayyukan su sun bace a nan duniya da kuma a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wanda suka bar addinin su saboda tsoratawar kafirai ko dan saboda wani abu na duniya suka yi sakaci suka rabu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa irin waɗannan su ne ‘yan wuta kuma za su dawwama a ciki ya ko ‘yan uwa mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su kafare sun daɗe suna makirci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa makaru wa makar Allah suna ƙoƙarin ƙulla makirci Allah tabaraka wa ta'ala yana warwarewa wallahu khairul makirin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin hanyar da ake warware makircin makirai ya ku bayin Allah kada ku ji tsoron su ku dogara ga ubangijinku wanda ya halice ku ku yi riko da addininku Allahu tabaraka wa ta'ala shine mataimakinku kuma shine zai isar muku wato sharrin waɗannan kafirai da kuma makircin waɗannan arna ƙarshen al'amari ne nasara tana ga ainihin masu tauhidi ne su kafirai kuwa ba sa san abin da kuke kai na ainihin tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala suna kyamatar abin da kuke kai na ainihin wato addinin musulunci su abin da suke so wato shine bautar wani Allah ko kuma danganta wani a matsayin daga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma wato rikar alloli da yawa domin inda suke cewa alloli da yawa ba su damu da su ba wanda suke bautar wani Allah ba su damu da su ba wanda suka ce Allah yana da su ma ba su damu da su ba ku da kuka ce Allahu tabaraka wa ta'ala guda ɗaya ne to fa'idansa yana kanku Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa waddu law takfuruna kama kafaru su fatansu burinsu sha'awarsu shine ku kafircewa Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda suka kafirce Allahu tabaraka wa ta'ala fatakununa sawa'a sai ku kasance daidai wa daida iri ɗaya kenan Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa kar ku riki mataimaka daga cikin su ya ku bayin Allah abinda kafirai fa suke baku na ainihin wato kudi su baku ainihin tamwilat a bada ainihin kudade masu yawa dinnan da ake bayarwa a yi fandin ministry kaza ko bangare kaza bangaren ilimi ne ko bangaren lafiya ko kuma ɓangaren ba da gudunmawar abinci ko kuma ɓangaren tsaro to lallai fa basa ba ku wannan haka kurin a'a suna ba ku ne domin wani wato wata manufa ta daban a cikin zakatansu saboda haka nema Allahu tabaraka wata'ala ya tsoratar da mu cewa kar mu rike su a matsayin wato ababen sirri kar mu rike su a matsayin wato ababen taimako Allahu tabaraka wata'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani kar ku riki 'yan ciki wato mataimaka waɗanda za ku yi sirri da su wanda suke ba 'yan cikinku ba ma'ana wanda suke ba musulmi ba su ainihin kafirai ɗin la ya nuna kuma kabalan ba sa sassauta muku fatan samun barna kullun damuwarsu ya za a yi wata musiba ta faru da ku Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa suna fata suna burin duk abin da zai wahalshe ku abin da zai bata muku irin wannan suke nema hakika ainihin kiyayya ta bayyana daga ainihin bakunansu lalle Allahu tabaraka wa ta'ala yayi gaskiya gashi kuma ɗaya daga cikin shugabannin arnan na duniya ya bayyana cewar wato musulmi shugaba mataimakin sama wato ainihin musulmi lalle wannan yayi daidai da wato abin da ya bayyana cikin wannan aya kad baddatul baghdha'u baddatul baghdha'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana daga ainihin bakunansu Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar amma fa abin da zakatansu suka koye yafi abin da suka furta din ma girma abin da yake cikin zukatansu ya fi abin da suka faɗa girma na ainihin wato ƙiyayya wato na ainihin ƙiyayya ga ainihin musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa hakika mun bayyana ayoyi gare ku domin ku hankalta ku gane ga kuku waɗannan kuna son su arna kuna kwaikwayon su suna burge ku amma su kun basa son ku basa ƙaunar ku gabaki ɗaya ko kuna yin imani da littattafan da Allah tabaraka wata'ala ya saukar ga baki daya tun daga farkon annabta har zuwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka'idar musulunci sai mutun ya imani da wato ainihin littattafan da Allah tabaraka wata'ala ya saukar Allah tabaraka wata'ala ke cewa idan suka haɗu da ku sai su ce mu da ku ai abu ɗaya ne wato mun yi imani dukkaninmu ai mutane ne dukkaninmu akwai wato yancin dan adam dukkaninmu abu ɗaya ne tunda dukkaninmu wato ‘yan adam ne amma idan suka koma iya yasu yasu kuwa sai su rika cizon yatsa dangane da jin haushin da suke muku wato Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa gace da su ku wato sai dai bakin ciki ya kashe ku lalle Allahu tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da ke cikin zakatan mutane Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kyakkyawa ya same ku wannan abin sai ya bata musu rai idan kuma mummuna ya same ku sai su rika farin ciki da wannan ya ku ƴan uwa musulmai ya ku bayin Allah kada ku yi fatan wato ainihin faruwar yaƙi kada ku yi fatan faruwar fitintunu kada ku yi fatan wato ruwar wuta ta ainihin yaƙi tsakankanin mutane mazauna ƙasa guda kada ku yi wannan fata ɗin domin dangane da wannan ƙadiyar mutane sun kaso gida daban-daban wasu na cewa amma kawo harin mana in an kawo ma'aiba kanmu zai fada ba zai fada manyan birane ne ko zuwa ga shugabanni ko zuwa ga manyan malamai ko kaza ko kaza waɗansu abin da suke faɗa kenan wasu cikin kiristoci wasu kuma ma cikin musulmai abin da suke faɗa kenan to wannan ko shakka babu wannan mummunan tunani ne waɗansu kuma sun tsorata ƙwarai da gaske to shi ɗin ma kuma tsoron sosai shi ma kuma wato jin tsoron su arna ɗin shi ma mummunan tunani ne abin da yake kanmu ya ku ƴan uwa shine yin addu'a koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai isar mana wato ainihin sharri su matakar da mun yi riko da Allah tabaraka wa ta'ala to kai shakka babu ba abin da za su iya yi mana ba maganar jin tsoron arna ba kuma maganar fatan faruwar fitina wannan shine addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake bukatar zaman lafiya bayya san wato faruwar fitintunu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam muslim ya fitar a cikin babin kyamatar burin haduwa da abokan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu kada ku rika burin haduwa da abokan gaba fa was'alullahi al'afiya ku roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba ku lafiya ku zauna lafiya kawai amma fa idza laqitumuhum fasbiru amma in har kun haɗu da su ya kama dole za a yi yakin to ku yi haƙuri ku jure a ainihin buga lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ku ku sani cewa lalle aljanna fa ana samun aljanna ƙarƙashin wato inuwar takuba ne ƙarƙashin makamai na ainihin gwauza yaƙi tsakankanin musulmai da kuma da suke kafirai sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe tsaye ya ce ya Allah Allahumma munzil kitab ya Allah wanda ka saukar da littafi ya Allah wanda yake gudanar da ainihin gajimare ya Allah wanda ya rusa ainihin ƙungiyoyi na ainihin kafirai ya Allah ka rusa su ya Allah ka taimake mu ya Allah ka rusa su ya Allah ka taimake mu tare da haka ya ku bayin Allah kada ku ji tsoron wato ainihin su kafirai din domin Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsoratar da su da kuɗin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zamu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sultana sakamakon abinda suka hada Allah tabaraka wa ta'ala da shi suka hada Allah da waninsa abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su dalili akai ba bai ba su izinin haka ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa makomar su ita ce wuta tir da ainihin makomar ainihin azzalumai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani wasu ababe guda biyar babu wani annabi da aka bashi irin waɗannan ababe guda biyar din kafin zuwa na na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu birru'b masirata shaharin an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a zukatan kafirai zukatan abokan gaba ko da tsakanina da su ya kai ratar tafiyar wata guda ne matuƙar kuna kan addini tsakaninku da wanda suke abokan gabarku ko da ya kai tafiyar wata guda kafin aje gurinsu to za su fara jin tsoronku za su fara jin shakkar wannan garanti ne daga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matuƙar dai musulmai suna kan gaskiya matuƙar suna kan addininsu to lalle allahu tabaraka wa ta'ala zai rusa ainihin arna zai jefa musu kuma ainihin wato ainihin tsoro a cikin zakatansu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsakanina da ainihin abokan gaba tsakanina da kafirai koda ya kai tafiyar wata guda za su fara jin tsoro na nabi manzo Allah ke cewa waju'ida liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zamto masallaci kuma a bar yin tsarki ma'ana wannan al'umma ce kawai aka ba da dama ko da ba ruwa sai ka yi taimama ka yi sallah ko da ba abin shimfiɗa sai ka yi sallah a ƙasa wannan yana daga cikin fifiko na wannan al'umma abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa an halarta min wato ainihin ganima wanda yake ba wanda ta halarta gare shi kafin zuwa na an bani kuma ainihin ceto annabi kuwa sauran annabawa akan tura su ne zuwa ga ainihin mutanensu kadai amma ni an tura ni zuwa ga mutane gabaki daya ya ku bayin Allah ku koma zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala mu nafaci Allahu tabaraka wa ta'ala da ainihin wato zukatanmu kada mu yi rauni kar mu tsorata da ainihin kurarin masu kurari kada mu tsorata da ainihin yunkurin kafirai yunkurin wato ainihin arna mu ci gaba da yin addu'a Allahu tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addini ya tabbatar da mu akan biyayya gare shi biyayya ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kasar mu akan daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya mu ci gaba da gaiwa Allahu tabaraka wa ta'ala wato ainihin damammaki wato damuwar mu mu roƙe shi Allahu tabaraka wa ta'ala zai amsa mana shi ya alƙawarin cewa in muka roƙe shi lalle zai amsa mana mu kai kuka zuwa gare shi ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka zauna da ƙasar nan lafiya ya ubangiji waɗannan kafirai da suka sako ƙasar nan gaba ya ubangiji ka rusa su Najeriya ƙasa ce mai zaman kanta ita ma Amurka ƙasa ce mai zaman kanta da an reni ƙasar nan ƙarƙashin wato musta'amirin colonial musta suka rike kasan nan aka ba su yanci daga baya su ma kuma amurkan ai su ma da mulkin mallakar suke karkashin su aka ba su wato yancin su da wato tintinitini kaga kenan mu da su ba wani bambanci mu ma kasashe su ma kasashe an rene su an rene mu to menene a ciki kuma sai wani arne ya zo ya ce shi bai yarda da kaza ba ana kashe mutane wato wato ana kashe wato kristoci da anashin zalunci alhali kiristocin da kansu sun fito sun yi maganganin cewar wannan abin bai ya faruwa yana daga cikin abin da mutum zai duba shine idan ka tafi kudancin kasan nan akwai inda in ka je sallar azhur ko wata sallah ta kama ka za ka yi sallah a ƙasa ko da kuma a jeji ne inda ake ɗeban lemo ko wani guri a daji za ka yi sallah sai ya zo ya ce ka biya shi me yasa za ka masa sallah akan ƙasarsa ai wannan gurin ƙasar mahaifansa ce saboda ka biya wani abu amma mu nan ba wanda zai zo ya ce zai yi addininsa wani ya ce a'a hasali ma wato filayen da ake sayarwa su yi church-church ana 'yan ƙasa ne na 'yan gari ne kuma musulmai ne za su sayar musu haka masu zo su yi lallai yana daga cikin wato mafi girman zalunci shine irin wannan sha'ani din wato ana cutar musulmai kuma ana cewa wai musulmai ne suke cuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka isar mana ya ku bayin Allah matukar dai mun tsaya akan addinin mu matukar mun tsaya akan gaskiya lalle ba abin da za su iya da mu lalle dai mun sani cewa Najeriya ƙasa ce wacce Allahu tabaraka wa ta'ala ya mata albarka da ainihin riko da addini. Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi wa ƙasar nan albarka da ainihin ma'adanai daban-daban. To su kuma kafirai yana daga cikin wato manufofinsu wato kyamatar addini din, kyamatar musulmai da kuma kyamatar wato abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi arziki da shi na ma'adani a ƙasa wato a ƙasa a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara zaman lafiya a wannan ƙasa ya ubangiji kurakurai da suke faruwa daga gurin shugabanni ya ubangiji ka ɗora su akan daidai su ba ka ba su ikon gyarawa ya ku ‘yan uwa mu koma zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala da zuciya ta gaskiya ba tare da ɗebe tsammani ba kar mu ainihin wato cire tsammani daga ainihin fata da roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai ba mu tsaro matakar muka koma gare shi matakar muka wato tuba zuwa gare shi muka kyautata ayyuka to lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai jibunci al'amarin mu ai addinin musulunci muke yi to shi addinin musulunci babu addinin da ya fi shi wato daɗi ba addini da ya fi shi sauƙi duk laifin da bawa ya yi sai ya zo ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe masa kuma in ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa saboda ka ya ku yan uwa mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu yawaita tuba mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala a duk munasabar da suka dace na ainihin addu'o'i bayan kiran sallah ne kafin a tada ikama bayan ikama kafin a tada sallah da wato tsakiyar dare yayin yin sujjada wato musamman sujjadar ƙarshe da kuma tahiyar ƙarshe lalle mu rika sanya ƙasan nan a cikin addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna ita lafiya dama shi yasa musulunci ya hana wato neman fitina sai dai in ta faru to kar addu'a ji tsoro a ci gaba da addu'a kuma a fito a jajirce idan mutum ya nemi cewar fitina ta faru kamar yadda wasu ke faɗa to lalle bai san menene fitina ba kasashen da suke cikin fitina fa a yanzu yar kaɗan ce ta fara ruruwa gashi fitinar ta zama abin da ta zama ta wuce tunanin masu tunani musamman kamar abin da yake faruwa a ƙasar sudan za ga a lokacin ɗan abu ne ɗan kaɗan ɗan maganganu ake yi a irin ɗan majalisun mutane da ɗan social media wanda ba su taka karya sun karya ba gashi sun zo sun zama yanzu shekara biyu da wani abu fitintunu sun zama yadda suka zama sai ka ga mutumin da ya mallaki kaza na dukiya yana da benaye sun kai nawa amma yanzu ya tafi ƙauye ya je yana barar abinci ranar akwai wanda aka ɗauko bidiyon sa wani ya tura mun daga can wallahi mutumin da yake maganar cewa shi yana da amara yana da estate guda biyu a cikin birnin khartoum amma yanzu ya dawo irin karo ɗin da yake korawa irin amalanke wanda suke ɗaura mata jaki tunda su suna amalanke da jaki amalanke da jaki guda ɗaya yake korawa ya ɗebo ruwa daga rafi yana zuwa gari yana ɗan sayarwa yana samun na abinci to kaga wannan fitina ce ta sababa wannan yana cewa da yana da mota Prado yake hawa yana da bakala irin babban wanda yake supply na na building materials manya babban mai kuɗi kwarai da gaske to amma saboda fitina sai wato yanayi ya zama yadda ya zama saboda ka yaku bayin Allah kar a yi fatan faruwar fitina kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kada kuma a ji tsoro kuma a gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala a koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani al'amari sai ya fara da kansa yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immat al-muhdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali warda Allahumma 'anis sahabati ajma'in وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله